الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أزلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu ci gaba wanda mun tsaya muna na a cikin wannan sura ta suratul shura wanda a jiya mun tsaya aya ta bakwai a yau za mu tashi aya ta takwas kenan a cikin wannan sura wanda Allah madaukakin sarki ke cewa walau sha Allahu laja'alahum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير wanda in ba amince ba ayat da ta gabata wanda Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa yayo wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wannan alqur'ani wanda an ka saukan mashi da shi kuma da larabci sannan yace ya kawo shi ne domin yayi gargadi ga garin Makka ma'ana mutanen Makka din ba wai ainihin shi garin ba wanda yace litunzir ummul qura a kaga da wani za a gano cewa dole bai yiwa ka ce kai duk inda abu ya taho kalmar lafazin shi ne kawai za a fassara ainihin wadda lafazin ma'ana ce za ta kawai fassara kawai ita ce za a faɗi don yanzu na yankaci litun zar umar ƙura abinda zai zama shi ne don ka yi ma'uwa alƙaryu gargaɗi ma'ana awa maka kenan to ita maka ita za a wazin ita za ta yi imanin ta bauta ma allah ballai wayan mutanen ta ko ka gani sai daga ce mutanen maka ɗin mutanen garin kenan to ka gani to saboda haka shine Allah yake ce yayi wannan ne domin watan a manzo Allah sallama yayi gargadi ga su mutanen na garin Makka da kuma sauran garuruwan da suke gefen wannan gari na Makka din sannan ya masu gargadi da ranan nan ta taro shine ran tashar kiyama wanda a ciki Allah madaukin sarki yake cewa in an ka zo ran nan za a rabu kashi biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a suna aljanna wasu kuma suna wuta Allah ya kare mu to dama ko can aljanna in dai an je lahira to gida ne dama guda biyu ko can ba wani na ba, ba wani na uku ko dai aljanna ne dama ko can ko inda ba aljanna ba don haka da ka binciki mutum baya aljanna to yana wuta kenan in kuma ka binciki shi yana wuta baya wuta to yana aljanna kenan to muna fatan Allah ya shiga da mu aljanna da rahama shi dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine sai Allah madaukin sarki ya ce to su waɗannan ne al'ummomi da suka yi ta bambancewa waɗannan ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi da duk dalilai da hujjojin da ya kamata su yi imani sun kiya duk abin da annan dai gashi an riga an tanar amma dai ina wasu su yi imani wasu ƙin imani cikin ma masu imani suka isko kala kala ne akwai mai imani mai kyau na gaskiya shine wanda yana bin dokoki na Allah akwai wanda lalle ya ce shi musulmi din ne amma kuma za ka ga abubuwa dai gashi nan da sai hankali kurin sai ya ce Allah ya gyara to shi ne Allah ya ce to walau sha Allahu inda Allah madaukin sarki ya so laja'alahum da ya sanya su al'ummomin da suka gabata din su zamo ummatan wahidatan al'umma daya wato shine su zamo ala dinin wahidin bisa ga addini daya wanda shine kuma addinin musulunci da sai yasa duk kowa sai ya musulunta haka inda Allah ya ga dama da kowa sai ya musulunta yanda Allah madaukakin sarki ya ga dama yasa don rashin kunya kada rashin biyayya kaga Allah in Allah ya samu rashin lahiya dole kai ci wannan baka cewa ba kai ne tunda Allah ya kama shi ya to inda ya ga dama da sai ya sa kowa sai ya shiga musulunci shi ba amma Allah bai tsala haka nan ba saboda ya riga ya halici da wuta da aljanna kuma kowanne daga cikin su yayi alƙawarin zai cika shi to kaga in ba mu'minan da da mi za a cika aljanna kenan in ba kafirin kuma da mi za a cika wuta din kenan saboda haka shi yasa ubangiji madaukakin sarki yace da ya so da ya shiryar da kowa din saboda shirya tana hannun Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa sai dai ya aiko annabawa da manzanni domin an kabi su zama sune bin su din ya zama sarriyar shirya ga mutum din shi yasa kaje ba manzo Allah sallama sunan shi ma na alhadi din cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim manzo Allah yana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya a to shine Allah yake cewa watan da da Allah ya so laja'alahum da laja'alahum da ya sanya su zamo ummatan wahidatan al'umma daya da haka ala dinin wahidin bisa ga addini daya wa huwa al-islam shine addinin musulunci walakin sai dai yudkhilu man yasha'u Allah madaukin sarki yana shigar da wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahamatai wato wanda ya ga dama ya kaso da alkhairi shine sai ya shiga da shi musulunci shi yasa mu ba karamar baiwa ce Allah ya mana ba wanda ya zama dole ne mu gode ma Allah tunda yanzu duk wanda yake fita yana zuwa wurare daban-daban ai yana ganin waɗansu su da ma tunda sun ga tashi su kawo shi dai sun ga saba da shi ya ba san magana wani iman da Allah ba su dama rashin imanin dama gado ne sun kai da uwayensu da kakanninsu gaba ɗaya duk ba musulmi bane makwatansu yan uwa duk abu kama duk ba su bane ba an kaga kila sai guda guda jehi jehi wasu garuruwan sai kaga musulmi din ciki to mu kuma na sai Allah ya gara ma kawai sai yau nan ne mu kuma mutum tun da ya tashi gidansu ya asko ana sallah ana bauta ma Allah duk uwaye ne da kakanni ne duka abin da ya gangara ta don musulmi ne kaga ashe kenan ba karamar baiwa ce wadda Allah madaukakin sarki ya muna ba wadda kuma wajibi ne mu gode mashi Allah ɗin subhanahu wataala to da haka shine da hilma ya sha fi rahmatihi Allah na shigar da wanda ya so a cikin rahama ta kaga in mutum ya samu shiga musulunci nan ne kaga zai samu kaucewa daga shiga azaba kenan zai samu rahama ta Allah kaga ai Allah ya ba mutum rahama ta kenan in ba shi musulunci kenan kuma amma musulunci ya zama musulunci din na gaske din na hakika din da ake magana din ba musulunci na baki ba kai ne musulmi amma kuma sai dai duk dokokin na musulunci kuma kana taka su musulunci kana su musulunci kai musulmi ne kai amma musulunci ya ce kana ayi zina kana yi musulunci ya ce kana ayi caca kana yi musulunci ya ce kana a shagiya kana yi musulunci ya ce kana ayi ƙarya kana yi ga sunan da abubuwa ga wanda musulunci yana ma kuma kai duk gaba ɗaya gwani ne cikin su to kaga musuluncin naka da sauran gyara kenan to zaka ba a ce mutum kafiri amma dai kam to kaga akwai matsaloli tun da yana aikata ayyuka na kaba'ira in ba Allah ya ga dama ya gafarta mashi ba to yana iya wasa shi wuta kame shiga aljanna daga baya to kaga an ka ce kuma a shigar da mutum wutar din na dan hora shi a dawo da shi kaga zai sha matukar wahala Allah ya kiyaye mu to dan haka wata mutum ya zama ya kiyaye dokokin daidai gurgudu to wannan shine abin da yake wajibi ga kowa kuma shine abin da Allah madaukakin sarki ya farlanta din to sannan sai Allah madaukakin ya ce wa zalimuna su kuma azzalumai kafirai kenan shine inda shirka la zulmun azim dan shirka din shine babban zalunci din mutum ya bauta mana abin da ba Allah ba to shine babban zalunci to shine wa zalimun din da haka shine inda shirka la zulmun azim da haka wadannan azzalumai din malahum min waliyin ba su da wani majibincin lamari wala nasiri ko kuma wanda yake mai taimako gare su saboda haka in sun kaje lahira ba su da wani majibinci wanda zai jibinci lamarin su kamar kila na duniya mutum yana da wani ubangida wanda in yana wasu harkoki na shi ne zai dauki nauyi ne shi ne wanda in wani abu ya taso na wata matsala zai tsaye ya ga ya hita daga cikin ta to lahira babu wannan gare su sannan kuma wala nasirin ba su da wani mai taimako wanda ko da ba ubangidan ne nasu ba da yawa kana iya samu wani mai taimako ne shi ko bai san inda ka hito ya ga kana buƙatar taimako na iya taimaka maka to su a lahira babu wannan dama shirin na a samu taimako ko ceto a lahira sai ana da imani sai mutum ya ce da musulunci shi ne ba wanda yake samun wannan shi tunan sai wanda illa mani ta haza inda rahama da hada kamar yadda Allah ke faɗa sai wanda ya riƙe wannan alƙawali mana shi ne ya tahe da la'ila illallah musulmi kenan sannan ceton zai amfane shi amma in mutum ya ta yi lahira ba musulunci ba ba da imani to ceton ba ya amfani a lahira saboda haka sai masu wanda suka je da musulunci ne su kaɗin za su samu wannan ceto ɗin a lahira su kuma wanda za su yi ceto su kuma sai waɗanda Allah ya ba izini sannan to shi ne kaga su kuma sun te suna kafirai kaga ba magana wani busu da shari'in da zai sa a ce shi shi ba to shi ne malamin wali wala nasirin kenan sannan sai Allah madaukakin shi am ittakhadhu min dunihi awliya yace am kai dai bari dai ittakhadhu min dunihi awliya su waɗannan kafiran sun riki min dunihi wani Allah awliya a matsayin abun bauta shine wato suke bauta ma kamar yadda muka faɗa a jiya awliya din nan ne saboda haka ba wai ana nufin waliyai ake nufi ba a'a abun bauta shine ake magana anan inda ake magana na waliyai na Allah su kuma shine jan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna amma suna ne ana magana ne akan abun bauta ma'ana mutum ya dauko wani gunki ko wani abu wanda ka bauta ma wanda ba gunkin ba ko da mutum ne ko inda zaka bauta mai da matsayin amma shine ubangijinka to shi aka magana amma duk bautar da zaka yi ta ba don ubangijinka bane wannan abu da ka bauta ba wannan ba laifi bane da na kware na kirki mai biyayya ga uwaye ne ai kawai yana ma uwaye ne bauta ne amma ba a ce ya zama shirki ya bauta ma uwaye ne don ba matsayin Allah ya dauke su ba bautar da yake musu ba yana musu ne matsayin suna Allah abin bauta gare shi din ba haka na wanda yake da wani shehin malamin shi ko wani shehi wanda yake biya gare shi shi ma ba ya dauke shi matsayin Allah ne na abin bauta ba yana mai biyayya ne na matsayin shi na mutumin Allah yana na manzo Allah sallama shi yasa yake mashi biyayya din shi yasa zaka yi shawar jallahu anhu a cikin diwani zaka je yana ta ambata yawan cewa shi watan shi zuciya ta gaba ɗaya kwata-kwata ba rabon son wani abu in ba manzo Allah cikin ta ba amma wani yana ita ba sai ce to amma kuma yana son shehu tijani kila ko to an kai kuma ya ce shi ita zuciya ta gaba ɗaya ba rabon wani abu ba ya da rabon ya so ciki to amma ga shehu tijani kuma ko ga kuma sauran wasu masoya bayan Allah ko to shi wai ma'ana duk wanda kaga shi shehun yana so ne to sai in yana na annabi ne ya kasu ne ba in ba ruwa ne da annabi shi ma ba ruwa ne da shi ya so shehu tijani saboda yana na annabi shi ba inda ba don da yana na annabi to da ba ruwa ne da shi ya so duk wani bawan Allah mutumin kirki ne saboda yana na annabi ne shi ma inda ba zai da yana so manzo Allah ba yana tare da shi shi ma da ba ruwa ne da shi to saboda haka a to abinda zaka bauta matsayin ba Allah ba to ba ba ci mishi kai bauta kuma inda ba haka nama da yanzu duniya duk kowa gaba ɗaya an zama bayan kuɗi tun da yanzu kaga irin yadda mutum zai nemi kuɗi matuƙa da gaske duk wani aiki na wahala wanda za a yi a shigana a fitana a yi mene ta a samu kuɗi yana yi to shi ginin sai a ce ya zama shirki da ya bauta ma kuɗi kaga ba haka bane ba shi wannan bautar da yake musu ba don suna Allah ne yake bauta musu ba shi kawai don su biya da lura ce ne kuma yake musu wannan shine kawai to don haka a shine abin ta zuwa tun sun riki min dunihi wannan Allah madaukin sarki auliya a matsayin abun bauta fallahu shi ko Allah madaukin sarki huwal waliyyu shine abun bauta kuma shine mai taimako ga mu'minai don haka shi Allah shine Allah madaukin sarki shine wanda yake watan ubangiji abun bauta na gaskiya don haka wato kaga kamar yake shi anta maulana fan sunna alqamik to anta maulana ya ubangiji kai ne ubangijin mu to shine maula din kaga kalmar ce ta waliyu din to don haka shine fallahu huwal waliyu Allah madaukin sarki shine alwali wanda yake majibincin lamari ko kuma kace shine ubangiji kuma shine mai taimako ga bayina shi din sannan wa huwa yuhyi shi Allah din nan shine wanda yake yuhyil mauta shi yake raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi mai iko ne bisa ga dukkan komai kuma raya matattu din nan da ake magana Allah shine mai raya matattu raya matattun wai mai suna matattun ma kala kala ne ga sunan daban-daban ba wai sai yanzu mutum wannan mai rayuwa sai ya mutu a tare da shi shi kadai ba ba sai shi aka nufi da matattu din ba a'a ai raya matattun suna nan da yawa tun da yanzu kaga tun daga farkon asulin halitta da ubangiji madaukin sarki zai dauki ruwan mani wani kawai amma Allah mai da shi ga matsayin mutum dan adam kaga Allah ya dauko abin da yake matacce ya mai da shi mai dake nan kaga ya zama shine mai raya abin da yake matacce kenan ga sunan ire-iren duk abubuwa misali ire-iren su kwaye da za a cewa irin tsuntsaye suna yi kaga shi ma baya da rayuwa amma kuma sai Allah ya raya shi tunda sai ya kada wani da mai rai a cikin shi din to duka ire-iren waɗannan abubuwan da Allah shine mai rayawa sannan uwa uba kuma shine bayan an mutu duk bayan an mutu sannan kuma Allah madauki sarki kuma ya tayar da waɗanda sun ka mutu zuwa tashi alkiyama domin hisabi to Allah shine yuhayil mauta yake raya matattu kuma rayuwa ba sai ta mutuwa din ba kamar yadda aka sani din yawan mutum yana cikin wani hali na tsanani mai nauyi kwarai da gaske kuma sai Allah ya kawo mai yalwa ya samu ita ai kaga ya rayu shi ma irin wannan din kenan to shine yuhayil mauta shi yake raya matattu wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi Allah mai iko ne ga dukkan komai ba wani abu wanda Allah baya da iko bai yi ne ko ma menene shi wannan abun Allah madaukakin sarki yana iya shi shi yasa wai don dai su malamai suna bada misali don ka san girman abun wanda an musulmi na gaskiya na kwarai ya san girman manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana girmama shi yana darajar shi matuƙa da gaske to shi yasa suke cewa don haka don hankalin mutum ya gano abun Allah madaukakin sarki saboda cika iko ne yanzu yana iya yin wani mutum mai girma mai daraja wanda ya fi kowa mukami a wurin Allah fiye da manzo Allah Allah yana iyawa din wa amma yasa abba ai kawai saboda Allah bai niyya yi din ba ba ai din bai yi macan baya kuma nan gama ba za a yi ba saboda Allah bai niyya bane kasan shi da ma kucan sai in ya niyya yin abu ne sannan zai yi don haka in bai yi niyya yin abu ba to ba zai yi din ba to Allah bai niyya yin haka nan ba to shi yasa ba za a yi ba shi zaka ji mai shi nake cewa ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunshau irin manzo sallama ba a gi iri ne ba an kai ba kuma nan gaba ma ba za a yi irin nashi din ba amma hu Allah yana ayawa da inda inda yana inda ya niyya din to shi Allah mai iko ne bisa ga dukan komai sannan sai Allah madauki zaki ya ce وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
sai Allah madaukin sarki ya cigaba da cewa makhtalaftum fihi min shay'in duk wani abu da kun kai sabani a ciki ne min shay'in na wani abu wato shine min addini kenan abin da ya shafi labari na addini wa ghairihi da ma wanda ba na addini ba baki daya to duk dai abin da aka zo aka yi sabani akai ne a wadancan sun ka dauko abu kaza gashi inda duk inda aka yi sabani dai kaida ne wani addini ciki ko nan da waya dai a ce an yi sabani kuma a ce da kowa dai yake ciki sai dai a samu wancan yayi daidai amma wancan yayi kuskure sai dai in abun na ijtihadi ne kuma in na don Allah an kai to ko da mutum yayi kuskure yana samun lada gare shi wato shine kamar wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga masahabbai za a je wani yaki da yake cewa duk kada wanda ya kuskure ya sallar la'asar sai banu quraiza banu quraiza sune ne wani wuri ne can na yahudawa za a je wani wani jihadi to shi ne ce duk wanda yake lalle kada wanda ya kuskure ya salla la'asar shan to sahabbai sai an ka hita ana taya wasu sun haga su lokacin sallar asar yayi mare shi yi kuma kan rana ta faɗi wasu sallar asar sun kaza sun kai sallar su bisa su ba ruwansu wasu kuma su kuma sun ka wuce sun kace su kan tunda annabi ya ce ka ai sallar asar sai can shikenan su kan sai can din su kuma wadanganan ne sai sun kace a ai watan a ai abin da yasa annabi ya ce ai haka nan don dai ai sauri ne ya ce a tai din ka ai sallar sai can din shine abin da ya kanu din to kaga nan kowa yayi kokari ne amma da yake kowa nan kaga in ka kula duniya ce mai kyau ce duk saboda Allah ne yayi su wadanga nan iyaka fahimta su bisa ga tsakanin su da gaskiya kuma suka yi haka nan din eh lalle don dai ayi sauri ne annabi ya ce ayi haka nan shi a dalili wadancan kuma sun kace a tunda da ya umarni ne annabi ya ce kar a kuskura ayan sai can su kuma sai can din za su yi to kaga wadannan ganin ne wasu ne sun kuskure wasu kuma to amma dai sai Allah manzo Allah da ya tabbatar da shi ba komai duk sun yi din to kaga nan wajen misali sai dai ayi abunda in an kai wannan ne ya to wanda ya kuskure bisa ga ijtihadi na kokari na shari'a ba wai ya bi sun zuciya tai bane to zai samu lada sai dai gora wanda shi kuma shi yayi daidai shi yadda ce to shi addala da shi kuma amma in ya zama tun farko kai wannan ijtihadi ne kai na saboda Allah wancan shi kuma nashi a nashi ne da bayan na ra'ayi ne misali ba na to wannan shi kaga shi ba cikin lissafi ba a bace mai ijtihadi shi wannan gaba ɗaya to nan ana magana swabani na addini ko ma wani swabani wanda ba na addini ba to shine Allah yake cewa makhtalaftu fi duk abinda ku wa ma talaftu fihi min shay'in duk abinda kun kai swabani a cikin shi na wani abu to sai Allah ya ce fa hukmuhu ila Allah to hukunci ne ana mai da shine zuwa ga Allah madaukin sarki yawmal qiyamati rana alqiyama yafsilu bainakum shi zai rarrabe tsakanin ku saboda haka in kana ganin cewa wani kafiri ne wani ba musulmi bane wani to sai an zo lahira za a gane ba dan ka zo lahira shine za a gane ba don haka a wurin alahira shi Allah madaukin sarki komai ya san menene daidai cikin su din ya san wane ne ba daidai ba wanda kuma iya kokari ne ne yayi kuma shi ma Allah ya sani din wanda kuma a'a wani abu ne bin daban dai shi ma da Allah ya san ba abin da bai sani ba cikin din to shi yasa a ce to hukunci ne wannan yana ga Allah don haka kaga yanzu musulmi su suna ganin su ne bisa ga daidai su ne Allah ya aiko manzo da littafi suka yi imani da shiya suka yi ibada da sauran duk alƙawalla da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ga mu'minai duk wanda ya imani Allah zai mashi kuma suna karɓa suna karɓa shi kuma wanda ba musulmi shi kuma iyakar gaskiya ta tsaye da shi kuma shi kai ba daidai kake ba kai musulmi to kaga amma bai gane wani sai an tula hira ko to shine Allah ya ce duk abin da kuka saba ne na addini kaga na ayin saba ne kenan na addini kenan to yan ka zo lahira to nan kan za a bambance amma da shi wanda yake musulmi ya kini a gare shi tunda dai kaga shi duk dalilai da hujjoji wanda za su tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Allah ya aiko shi an rige an gama tabbatar da su ba don ba wani abu in wani abu ne na misali sai ka canda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wani abu in ya faɗi wannan abun abun mamaki kuma sai ga a zamanin yanzu kuma sai abun ya tabbata haka nan din wanda wani abun ga yanzu ba a gano shi sai an yi unhwani da wasu na'urori an yi aune aune sannan a gano shi amma shi manzo sallama ya faɗa wannan cewa abun tun wancan lokacin ba ta da ya auna da wata na'ura ko guda ba in ba annabi bane to yayi ya san haka nan din tunda kaga misali duk ga sunan da irin irin abun da watan na irin da ake cewa dinnan idan kuci ya fada cikin a cikin abincin mutum a wani abin shan mutum haka to sai ka iya durmai da shi sannan sai ka cire shi ka jefa sannan ka ci gaba da shan abinka saboda fifiki ne guda shi wannan fifikin guda yana dauke da cututtuka ne guda kuma yana dauke da magani ne to kuma ga shi kuma idan idan ya zo shi zai zai fada cikin abin shan naka da shi kuje din to lokacin da ji zai fadawa ciki wannan yakin nashi din wanda yake da wannan cuta da shi ya kokari sai ya ya kala an gane da shi yake garkuwa da haka shi ya kala kaga shi yake kada ma ciki nan kila kai kuma in dan tsafta ne kai sai ka ga cewa in ka nutsar da shi kai kazanta ko sai ka ebe ya riga ya samu wanda cikin kuma shikenan to amma kaga yanzu ko yanzu gashi an gano ilalle haka nan ne ilalle kuce yana da wadannan abubuwan kuma sannan in shi annabi ba na'ura in wanda sai auna gano din ba to yayi san wadannan abubuwan ba annabi ne shi din to misali duk irin wadannan din da yawa wanda za a gani irin tsare-tsare na ibada yanzu ai dai ana gani dai yanzu ko dai irin abinda manzo sallallahu alaihi wasallam zo mana shi na iyan alwala in za a yi sallah shi kada ya isa ya zama aya ai tunda dai na farko da yanzu an dai gani dai ga alwala maganin corona ce koko a to ai da corona ta an sa kowa sai ya ta wanke hannu ko kuma an ta sa ya wanke hannu to mu kora ma ko ta muna wanke hannu ka gani kaida ne a azan Allah asar magriba shi aswado ana wanke hannu din su kuma sai yanzu ne daga ba sun ha gano wanke hannu ashe yana da fa'ida to muku ga sun tunan musulunci ya koya mana maganin corona tun ma kame a san sunan ta din ka gani haka cewa wani wani baturi ne taba rubuta wani littafi shi da ya rubuta littafin sai ya ce wato akwai rashin lafiyoyi waɗanda aka ɗauka ta sanadiyar shan ruwa da kohi kawai kamar yanzu misali akwai wasu rashin lahiyar da in wani ɗauki kohi ya sha ruwa da suwa kai ma in ka zo ka ɗauka ka sha za ka iya kamar wannan rashin lahiyar sai ce amma kuma sai da shi ya yi bincike ya gano su kuma musulmi wannan rashin lahiyar ba ta kama su wadda aka ɗauka da kohi ɗin sai ka isko masallacin su gashi an aje tukunyar ruwa wurin amma da kohi guda kuma kuma kowa iba yaka yana sha kuma ba a kamuwa ɗin sai ce abin da ya sa haka nan wannan abin da Muhammadu ya koya masu sallama wanda suka kurkur bakin su wai wani alawar laki na kurkurar baki wai shi addali ne sawa aka ba da su ta din wai wannan wankin bakin da aka yi din ka gani to kaga wannan gaba su duk sai yanzu ne suka ta gano irin wannan abubuwan misali to shi kuma tuntunin misali duk manzo Allah shin duk in ba Allah ne ya aiko shi ba ba manzo ne na gaske ba du'a a hankali waɗannan gaban sun ka tabbata din gashi a hankali a hankali waɗanda ba musulmin ba ma suka gano wasu abubuwan da an kai da fa'idodi su da muhimmancin nasu din a shekara 1400 da wani abu da na wuce kuma ba abinda yanzu wani wanda awaye yanzu ba da za a hankali ya kawo kusa ga wurin ko kusa ga wurin ba ya kawowa amma shi ga wancan lokacin ya faɗe shi kuma abin yanzu ya faru banda labarai na abubuwan da ya ci shawarwa lokaci kaza nan gaba za a yi kaza nan gaba za a yi abu kaza duk kuma an kai din ga suna to kaga duka dai waɗannan ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiyar manzanci na manzon Islama to shine ce to amma duk abin da an kai su a bani to fa hukmuhu ila Allah don haka hukunci ne za a mai da shi zuwa ga Allah ne ma'ana Allah zai hukunci gare shi in ma shi ma nan kamar yanzu wani lamari ne na addini shi ma aka sabani gare shi har yanzu shi ma wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ga kaida shi ma har yanzu farduhu ila Allah wa rasul amma da shi zuwa ga Allah da manzo Allah ma'anan maiwa ga Allah da manzo Allah wasi adiba ya shari'a ta ce kamar yanzu kila kai da wani kuna gaddama misali ai kaza haka addade wance ce a kaza addade to kaida sai a maida abun adiba a gani menene abun da ita shari'a ta ce gare shi ma'ana da farko alkurani za a fara wannan shi mai kurani ya fada ɗan alkurani ya yi magana akan wannan abin to shi ne sai a tabbatar da ito ai ga abin da alkurani ya faɗi kaga yanzu kai wancan kaga dai ƙarshe yanzu wani ne a da gaskiya ciki wancan ya ce kaza aka yi wancan ya ce ba haka na aka yi ba to sai a ji ba gani shin ƙur'anin cewa ya ana yi koko cewa ya ba a yi din ko kuma ƙur'anin haka na ce a yi ba ko kuma haka na ce a yi ba kaga sai a ji ba in ba a saba ga ƙur'anin ba to sai a kuma ga hadisan manzo Allah sarasalma ga sunan malamai su yi kuri sun tace mana ko ga sunan tun daga kutubu sita dinnan ga sunan bukhari muslim tirmidhi na sai ibnu majah abu dawud dinnan sannan ka koma zuwa ga sauran littattafai ga sunan su mana hadisi su masanidu dinnan su musnad imam ahmad su ga sunan daban-daban dai hakan nan kaga duk ga sunan hadisi suna nan birjid da yawa kowanne littafi yana da dubban hadisi da yawa ciki ne to kaga kuma sai a bincika can a cikin hadisin dai magana in ba ayat da ta ambaci abin in ma na abin ya gagara kaga shi ma sai a dawo to mi abinda malamai su kuma masana addinin masana qur'anin da hadisi mi sun ka gano su kuma kan wannan abin din shi ke sai a yake amma da zana ya zama kuna gaddama wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza amma an ka kyawana wadannan gabo na shari'a to ya zama abin ba na Allah bane kenan ba shi kenan to wannan shi yasa kaji wancan ayata ke cewa duk abin da kun kai sabani gare shi a mai da shi zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana alqur'ani da hadisi kenan in ba a saba qur'ani da hadisi ba sai a bi menene kuma abin da masanan su kuma sun ka faɗa din sai a diba gani yayi daidai ko ya saba da yanda ka'ida ta musulunci ta tsaya ta tsara to shikenan sai a bi shi to shine nan kuma Allah barka yake tabbatar da cewa duk waɗanda suka yi wannan sabanin su kuma to in an kaje lahira to akwai hukunci za a yi bayani shi kuma shine farkon wa ilallah zalikumullahu rabbi yace wannan wa shine Allah ubangiji na wato wai ubangiji madaukin sarki dinnan wanda shine zai hukunci a lahira shine mai kashewa shine mai rayawa dinnan to shine zalikumullahu rabbi wannan shine wa Allah ubangiji na wanda kuma alaihi tawakkaltu gare shi ne dogara wa ilaihi unibu kuma gare shi nake komawa wato ma'ana alaihi tawakkaltu ga Allah ne dogara wato dukkanin manzanni da aka yi gaba ɗaya kowanne zaka gani in mutane ne kafiran shi suna mashi abubuwa na cutarwa kala-kala a mai wancan a mai wancan a mai barazana za a mai kaza sai a mai kaza karshe kowanne cikin sai gajiya ce shi ga Allah ya dogara shikenan kuma karshe Allah ya kuma ya mai aiki shikenan to kaga wannan dama yana daga cikin abun babban abun da ake bukata ga dukkan musulmi mai imani dama shine cika imani a can ya zama ka yarda da Allah amma da zalai ya zama kana musulmi amma kuma sai dai kana ganin kai fa ba dai ga Allah ba dai sai dai a raba kafa to kaga an samu matsala shi kuma wannan din kana ganin cewa dai zaka dan labe can kaje to sai dai ka tabbatar da shi Allah shi kan dogara ga shi don shi ne mai komai kuma in ka dogara ga shi din kuma ya isa din zai iya maka komai din to duk manzani gaba ɗaya ka kabdin su abinda suke faɗa ma mutane su kenan haka nan shi ma na manzo sallama ga shi ma na gaya ma kafirai cewa shi ma ga Allah ya dogara amma duk abinda suka waje din bayan suna yi da kawai da dai mishala bari asu ma muna nuhin suna nuhin mu ma mu zama mu muna dogara ga Allah din ne yawa to ya zama duk abinda za ka yi ka dogara ga Allah kana roƙon Allah akan shi kuma sannan duk dai abuwa dai ga sun zama dai ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah kuma wa ilaihi unibu kuma gare shi nake komawa wa duk al'amura na baki din na komar da suwa na ba da su na miƙa zuwa ga Allah madaukin sarki a yayi mani sannan ya ce faɗirus samawati shi ubangiji madaukin sarki shine makagin sammai guda bakwai wal ardi da kuma kasai guda bakwai saboda haka da sammai guda bakwai ne kamar yadda zaka ji alqur'ani ya faɗa yana faɗa sammai guda bakwai su iyaka da ci alqur'ani kasai dai ne abba a faɗi su an kace musu guda bakwai ba don duk qur'ani ba inda an kace kasai guda bakwai ne sai dai inda an kai isharar Allah ke cewa bayan an bace sammai guda bakwai sai ya ce wa min al-ardi mithlahunna ƙasa su ma misalin su ne kaga amma dai ba a ce bakwai sai an kace amma misalin sammai din to nan an ka samu cewa ai to guda bakwai din nake nan sai kuma can hadisin nan wanda aka samu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da makwaci la Allah ko na gida ne ko na gona ya zama ya ci iyaka tai to wannan za a rade mai baki inda ci iyaka din tun daga nan har ƙasa ta bakwai gaba ɗaya za a rade mai shi kuma a dora mai shi ga kai ran tashar kyama ya dauko su ka ko taki guda ɗaya ne ko an ka nade ke shi ƙasa ta bakwai ko balle ka ga wani kila ci kuya guda wani biyu wani uku ga sanan dai wani ba sa ga koshi ma dai cikin shekaru ya ci kuyi masu yawa daɗa balle wanda gona ce ɗin gurgurme ce ma wani kuku kaga ba ma magana da to kaga ni to shi yana da kyau a yi zama ana taka zan ko gida ne gare ka zaka azagi ne ka kiyaye kai zama ka ce zaka azagi ne ka ci iyakan mutum ya kamata in ma baka iya daga ko dan kaɗan ne to ka tabbatar da dai bakin naka kai amma dai ka ce ka ci iyakan nan to akwai haɗari gaskiya kaga a ce tun daga nan ko taki guda ne yanzu misali in a ce muƙaddara a ce gida ne yanzu ko dai a ce wata a ce kamar irin kawo hamsin ne misali sai a ce amma taki guda ɗaya kaci kaga taki guda ne tsawon kuma kawo hamsin amma kuma kuma duka za a daɗe shi ɗin gaba ɗaya duka tun daga nan kasan hattan ta bakwai ɗin kuma a zo mutum za a yi ga kai yau da ko ne na tashar ƙyama ba kaga abu yana da haɗari kwarai to Allah ya kiyaye to wannan shine ya tabbatar da cewa su ma samman guda bakwai ɗin ne su ma ƙasai ɗin guda bakwai ɗin ne to shi ne Allah ke cewa shi ne makaginsu shi ya kirkiro da su ma'ana ya halice su bai gani ga kowa ba ba wani wanda ya koya mashi su wata ala sannan ja'ala lakum min anfusikum azwajan ubangiji madaukakin sarki ja'ala lakum ya sanya gare ku min anfusikum daga cikin kanunku ya sanya muku azwajan mata wato shine sai Allah madaukakin sarki ya halici mata daga gare ku kenan yana magana ne akan halittar Hawwa da aka yi daga annabi Adamu tunda an sani annabi adamu a wazar shi wadda aka iba aka ce ta hagun wadda aka halarci shi ta hawa din to wannan shi ne aka nufin cewa ja'ar lakum min anfusikum ya sanya daga kanunku a zuwajen matanku watan shi ne ya samu mata daga kanunku mana daga cikin ku kenan an halarce su shi yasa aka cewa watan ita mace ake ce mata wayan mar'atun mar'atun ko kuma ka ce imra'atun ko wai ma'ana shine li annaha khuliqat min almar'i saboda daga mutum an karce almar'u ai mutum almar'u mutum to imra'atun sai an ga ce mace wai me yasa aka samata imra'atun saboda an halice ta ne min almar'i daga shi almar'u din shi mutum din shi annabi adam kenan kuma aka ce kuma an ce mata hawwa'u saboda li annaha khuliqat min hayyin hayyanzu saboda an halice shi daga mai rai sai aka samar suna hawwa'u to shine wanda ake cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ka san kamar yadda muka karatu a can baya cewa ranar juma'a ne daga cikin jerin ayoyin da muka karanta sun ga mana ranakun da an ka fara halitta cewa lahadi atinin zuwa juma'a ne to ranar juma'a din ran nan an ka halicci annabi adamu amma can karshe lokaci na karshe kamin irin zuwa faduwar rana shi kuma sannan ne an ka halicci ita kuma hawwa'u din to lokacin da aka halicci ita hawwa'u to sai annabi adam da ya ganta to sai ya je misali kaman zai matsa kusa gare ta misali sai malaiku suka ce mai a'a ai ba za ka matsa kusa gare ta ba sai ka biya sadakinta sai ce to amma shi saboda saboda shi shi Allah ya halitta mai don shi an halitta mai ita ya za su ce mai haka nan sai suka ce a dole sai ya biya sadaki sannan to shine sai yake cewa to wai menene abin da sadakin din to shine sai aka ce suka ce to shine sai yawa manzo Allah sallama salati shine wanda yake matsayin sadaki din ga ita sai da hawa din alaihi masalatu wassalam to wanda shine wanda suka mai wannan da cewa sai ya bada wannan sadakin nata din iyaka dai abinda annan su abinda malamin suke magana salatin ne wasu ka ce an ce salati uku ne an ga ce yayi wasu kuma sun ka ce a guda 20 ne an ka ce yayi to ko dai ma menene dai shi wannan salatin dai shi ya zama matsayin dai sadaki din na ita hawa'u din to shine Allah madaukakin zikiri kici da haka ya halici watan ita ja'ala lakum ya sanya gare ku min anfusikum daga cikin kanunku azwajan mata kuma kaga za ga Allah ne madauki suke riga tsara wannan din wanda rayuwar kowa ba za ta tafi din ba sai da dan uwan nashi din su dai maza ba za su iya rayuwa mai kyau ba in ba tare da matan ba mata su ba su iya rayuwa mai kyau in ba tare da maza din ba tunda yanzu misali komi kudinka da gidaje da motoci da abin da gare ka amma sai ya zama gidanka gaba ɗaya ba mace ko guda ciki kaga komai yanzu sai kawo kanka nan sai ka dafa kanka abinci sai ka mini kaga ba akwai matsala a bayan lalace kenan to ka gani ba kai wani bako ko kai da gaba ɗaya gidan da iyaka da in ka taka kulle shi kenan sai ka dawo kuma ka bude garon ka sai ka gyara maka kanka da kanka idan ya bace kuma sai sai dan ka gyara komai da kaga abu bai ba kenan shi ma yanzu yanka ce matan ga su shi ma amma mace tana gidan zaune amma ba ta da aure ba ta da miji ita ma har yanzu da saura tun da laruranci na yau da kullun da wancan da wancan mazan da makocin su ne suke ɗauka wannan ɗauniya ɗin to amma kuma sai ya zama yanzu ba ta da miji ɗin shi yasa ka gani mutum in bai da aure bai da cikakka kamala kwarai wato shine in yana namiji a ce bai da mata gaba ɗaya kwata-kwata kuma kyan auren ne ya misali ba wai a lokaci ne abai yana auren mana shi misali a kai shi kyan auren ne ya kawai to bai da wata kamala irin wannan ba don ko ga mutane bai da wata kima irin haka nan sannan haka nan an ka ce ita ma mace ce amma ta zaune ce ita ma ta isa auren kuma ta kiyan auren ita ma ba ta da kima ita ma sai ka gama yan zaya wasu abubuwa gidansu ma ko ba a masa da su cikin lissahi wani saboda ba su cikin ba su cikin mutane faɗi cikakkunsu ba su da kamala cikakkata irin wannan ɗin to ai shi yasa ka ga duk wasu manyan bayan Allah da za ka ganin suna yin aure to ai da ma kucin su abin da saboda cikak kamala ɗin da suke yi to misali yanzu inda ba da haka nan ba shi manzo Allah sallallahu alaihi yanzu mi zai yi da aure mi zai yi da mace to ina ruwa ai magana shi a ibada da tsoron Allah su kada su in shagaltu da shi ba ruwa ne da haka mata amma saboda saboda cika kamala ne da kuma cewa ibada ne sannan haka nan duk in zaka samu manya-manyan bayan Allah zaka samu manya-manyan malamai da sauransu sai ga sun yi aure su ma mata ɗaya biyu uku ha hudu misali su ma saboda cika kamala ne don ka san dai misali yanzu kai kaga sai a ce kana da mata guda kai ka san ba da za a aikace daidai kake da wanda da mata biyu shi ma bai yiwa don yanzu misali sai a ce babban mutum ne kai ya kuma kana da ma'amaloli masu yawa da mutane amma sai an ga ce yanzu misali kana da mata guda kawai to wata rana sai ta ta kama ta kuma kai mutum ne mai muhimmanci kana da yawan baki da sauransu yau sai ga baki sun tona kunya kuma sai dai ka dauko kula ka ce a samu abinci ko kaga wani zai haura kenan tunda ba ba wata gidan wanda za a dafa abinci misali amma in akwai wata kaga kaga shikenan ba mai gane komai ba su ma sanin gura ce a cikin kofi ko ba su ganewa in dai an ga an hito da abinci gashi an yi da cikin gida lahiya lau shikenan to duk irin waɗannan ko kuma a ce wannan ba ta da lahiya ne misali kila duk ga sunan da yake dama ita shari'a in kaga ta tsara abu to ta san hikimar da ta tsara din shi Allah shi ya halice mu gaba daya ya san dalilai ne waɗanda ya san ya tsara al'amura ne na shari'a yanzu misali sai Allah madauki suke ya tsara yace ya halatta ma maza su yi mata ɗai biyu uku ha hudu amma mata su kuma ba a yadda su yi auren miji biyu ba in an kabi abin an ka lura da kyau da kyau abin matuƙa yana da matuƙar muhimmanci yin haka na sosai ma domin yanzu misali ita mace ka kaddara da a ce an ba da dama sai a ce tana iya auren namiji biyu ko uku kuma hi to yanzu da Allah ya hanka haka nan sai ta samu ciki ta haihu to dan nawa ne kaga adai wanda da ya gabe da ragon suna kaga sai ce ba nashi bane ko shi din ne to kaga ni kaga ba san nawa bane ba shikenan kaga abin haka za a ta yi in ba bisa a ta rigima kila wanga ya gana ba shi nashi ne wanga shi nashi ne misali in suna so in kuma dukkan su an yi daidai irin waɗanda kawai ba ba dan aka basu ba shi suka so ba kowa ce shi ba rawa da shi bai dabba ba nashi bane ba nashi bane a yi ta rigima to kaga matsala sai rikici za a ta yi ba iyaka shi kuma to sai Allah ya ce a'a ba yadda bai ita dai guda kaga da ta haihu to an san wanda na shi kenan magana ta kare ba wani sabani to shi kuma namiji sai Allah ya ce aure mata guda hudu to yanzu kamar wajen tafiyar da harkoki na gida an sani su mata ne suke yi din to yanzu in yanzu mutum yana da matan nan guda an sani rayuwa Allah yana jaraba ta kala kala to yau sai Allah ya jaraba misali guda daga ciki da rashin lahiya kuma rashin lahiya mai nauyi misali amma sai ya zama ita annan guda kaga yanzu ha gaba ɗaya kuma kila a ce akwai yara misali to yanzu za ku kaga wahala ta riga ta gama hawa kai don yanzu magana abinci sai in kai za ka zanki da hawa ko a zanki sawa to yanzu misali a ce kai ga ka ga ta isa da bata da yanzu tana zaune misali ko tana kwanci sannan kuma kila kuna da ɗaya sun kai guda biyar misali Allah a za ka kashi da su da abincin sayi kaga abin babban yiwa to ka gani to amma in suna su biyu ka gani shi kenan sai guda ci gaba da kaga shi kenan a cikin haɗin sannan kuma bayan wannan shi Allah madauki sarki ya sani duk duniya din gaba ɗai mata sun yi maza yawa duniya gaba ɗai yanzu misali nan mu dauko nan garin gana mu yanzu yanzu inda za a taho ayye kuwa a ce duk ana gayyatar da maza da mata kowa ya hito gaba ɗai manya da ƙanana a ita inda hili yake gaba ɗai sai a ce maza su ware da su gehe daban mata su ware da su gehe daban kaga wa zai yawa ba ma lunki biyu za su mana ba sai sun wuce lunki biyu ma to ka gani to yanzu ka kaddara sai a ce sai dai shari'a ta ce ai kowane namiji mace guda ɗaya ka ce aura kawai ba a yadda ya ƙara tango misali to da Allah sai kowa aure guda guda ɗin to su sauran ya zasu da rayuwarsu a za su kenan su kuma kaga akwai matsala sai ka isko ƙashi ɓana ta abu sai ka isko zinaci zinaci abuwa sai su yawa ga sunan barkatai saboda mai saboda to ai wasu matan ga su da yawan tun da su yi mazan yawan yau ko da bibi hudu an ka ce kowa ɗauka sai an raga a sanda haka nan a ce kowane namiji dole sai ya yi mata biyu to sai an gama din an raga su wasu samu wanda zai aure su din ba to kaga ashe hikimar da Allah ya sace ya yadda a yi hakuri din kaga nan ga nan ga hili karar suke inda ba a yi wannan din ba to wasu matan ba san da za su da rayuwar su din ba to da haka yana da kyau kware da gaske mata ya zama sun dan kwatanta su ma dai a dan kamanta ka su rika hana a kara aure kaga ana samu wannan matsala ko kaga wani da mijinta ce zai kara aure da da hitina jirkici ya tashi kenan to kaga wannan ne bai yi ba gaskiya saboda duk abin da haka Allah ya ce a yi abin da ya kaso kawai kai dai ka yadda kurun shi kenan tun da Allah ya ce namiji a wani mata hudu kawai shi dai abin da abin agabane shi ya tabbatar da ya ji tsoron Allah ya ajinci tsakanin su shi ne kawai ya tabbatar da ya ji tsoron Allah yana ajinci tsakanin su in dai zai wannan to shi kenan in yana iya hudu din yayi gaba din ba matsala bane ba amma su kuma ta sai ayi kokari da zama kiyaye don in ba haka nan ba kalmar manci akwai hadisin da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko mutum baya zama cikakken mai imani sai ya zama duk abin da ya kaso ga kai ne na alheri yana so ne ga dan uwa ne to don Allah wai ita mace da take auren ka kai da adda ita ita kadai misali ita auren nata naka ba tana gana alheri ne gare ta ba ai alheri ne ganin da take tunda ta samu mijin da za ta aura kuma ta aura ai alheri ne gare ta ita tun daga wancan na so amma ba ta samu ba ko to yanzu ta samu wanga alheri amma kuma ba ta so wata samu kuma ga hadisi yana cewa ba ta mutum bai zama cikakken imani sai ya zama duk abin da ya kaso ga kai ne na alheri yana so ba dan uwa shi ya to amma ita ba da so mai uwarta mijin ko sai da ita kadai to ka gani to saboda haka gaskiya kuskure ne wannan babba so da yawa wani lokaci za ka ga irin wannan ma abin da shi dan da ka karura shi ya zama kishi da menene shi ka sa ma wani lokaci ga wasu matsaloli sun yawa ga harka aure din sai ka ga wani lokaci bisa ga tsakani da Allah sai ka samu shi mijin yana bakin kokari ne gaskiya ba zalunci ko rashin adalci ciki amma wani lokaci ana samun matsala ta kishi na mata gaskiya sai wannan kishin ya lalata ta alamarin gaba ɗaya ta kuma sai ta ta fassara mijin da abubuwan da ba su bane ba zai iya yin wani abu kaza da yi shi da wata manuha ya mai kyau amma da fassara shi ita kuma da wata manuha can da mai muni kuma ta je ta yanta akan lalle tabbata ka abin yake din shikenan ka karshe kuma ta zo ta yada shi ai matuci ne zalimi ne ga sunan so da za ka gani wasu ma wani lokaci kana ya samu wata mata ila misali shi dorar da yana dan yan harkoki ne na sana'o'i da sauransu dorar da dan samu abuwa da dan kwari kwari kila ran da na sa da yan kasan miya sai an gama nan sau ran da kuma ba a samu ba kuma rabin da ya sauka kuma a zo ai haka nan din to in yana da mata biyu din da yawa nabi ana samu wannan matsalar sai kaga cewa wata yau an kai daidai sai dan samu dan canji na lahiya lau sai hado hada kasan nama da sauran abubuwan kayan miya da sauran komai zo da shi ya to amma yana dakin wancan sai bai ranan ko ba a samu ba ba ya sawo ba sai ka tace sai in yana dakin wancan sannan ka sawo ba kaga ana haka ne kaga shi nan kila ko da yawan shi tsakanin da Allah shi ba da wannan ne ba a shi sadda ya ga ya samu dama ya abun ne sai yayi to amma ita kuma sai ta juya abin daban sai ta ce ai gashi gajiri ne yasa aka yakan to kaga duk irin wadannan abin duk ana hawa mara wadannan su ko dan an kace sai wadannan abubuwan suna nan bijid da yawa kuma su matan sun sani kuma su ma mazan sun sani kuma su matan da gaske sun sani wasu tsakanin su da Allah su san ƙarya suka gaban su gaɗe kuma ƙarshe sai ka isko matsala ta faru ma har ma kaga an samu rabuwa kuma in za ta ba da labari ba ta wadi tsakaninta da Allah ta ce lalle tabbas lahinta ne sai dai ta ce a'a kawai zarunta su ne kuma ya sake ta ni ko dai duk da ke ba sani wakila su sai an taiga su malamin su da addaci bai da yawa amma dai ni ban taba jin wani mutum wanda saboda jin daɗin zama da mace saboda mutuncinta da kirkinta da biyayya ta kawai ɗaya ya sake ta ni ban taba ji ba saboda mutuncinta kawai da agarita na kwarai kawai ciya sake ta ni dai ban taba sani wakila nan kuma sani ba kawai da taba sani haka nan ne ba to ka gani tun da dai ka to amma sai ka ce ta ce ita ina kawai haka na ɗaya sake ta ba gaya ba dalili ko kuma da sai kishe sai ta mata magani an ka zage da shi kenan malmakin ta kalli laihukan da suka aikatawa ta gano su ne a dalili ba ba ta yadda da laihinta ne ya zama dalili to don hakan yana da kyau a kiyaye ido ɗin ga abubuwan da daman gaske suna faruwa wata mata kuma ga nan sai ka ga miji yana wasu abubuwa sai ta kullewa cikin zuciya ta kawai ta aji kai shi ko da yake abubuwa ne bai yi da wata manufa ba ita kuma tana tana kudurcewa cikin zuciyarta ai lokaci kaza ai kaza lokaci kaza kuma shi alhali bai yi da wata manufa mara kyau ba karshe ma kaga sai ta sa makanta ma cuta tunda duk wanda zai ta kudurci abubuwa na damuwa koyo shi ita tana ta kallon ya mata kaza a mata kaza kuma alhari shi bai yi ba ka karshe damuwa shi za ta tara makanta wadda ta zama mata matun cuta wata rashin lafiya cikin jikinta kuma wadda za ta fama da ita to kaga ba shi yake fata ba to don haka shi yasa yana da kyau ya zama a ce mata an kiyaye irin wannan kwarai da gaske wajen wannan duk abin da kaga Allah ya tsara dinnan to shi ko baka san hikimar da a ciki ba shi abin da ka so kawai ka yadda kawai ka yadda Allah ya ce ai mata hudu to kawai shikenan ki yadda kima tunda Allah ya ce ai haka nan kawai an yadda amma sai da ka yi ko ana ba da labarin wai wata mata ko wata malama mai wa'azi to tana wa'azi sai ta ta wa'azi ita kuma akan kishi bai kamata mata suna kishi ba kaza kaza da sauransu bayan ta yi wa'azi ta kare gaba ɗaya to mata ne da mata kama wa'azi din to lokacin da kare wannan wa'azi sai wata mata daga cikin su ta daga ta ce to tana da magana ta ce amma ko gaskiya sai da ce amma ke malama ni ban taba sanin ma haka kike ba gaskiya don da na san haka gida tuntuni ma ai na sanar da ke kowace ce niya ta ce yanzu shekara kaza ni matan mijinki ce amma saboda gudun kishi kada ya zama akwai matsala shi yasa bai faɗa maki ba ni kuma ban yadda ni ma ke sani din ba sai zama ya ajiye can wani gida ne daban ke kuma kina raki gida daban yanzu mana shekara kaza ni mata ta ce sai malama ta faɗi ta suma wai sai an karge da sai da an kai cancan sannan ta dawo to kaga to shine sai da ce to ita da ma ho amma ta yi mata wanga bane ko can don ta jaraba ta gani shi wai da gaskin take wanga wazin take cewa bayan kishi din nan da gaske take yi din to amma kaga an samu matsala kaga ba da gaske take ba kenan kaga ba ta shi jaraba ba ka an fadi kan gaskiya to kaga ni to kaga kamata a ce har cikin har cikin zuciyarta haka na baki kila na san tun da kaji tana wannan wazin na san tana da yakini kila mijin ta bawa da za a yi ƙara aure na san kila na san ta take wannan wazin kila to ga saboda haka dai a takaice dai abin da aka so ya zama din da gaske dai in mace za ta dauki wannan kaga sai ta zama akan ta lahiya ta zauna lahiya kuma kansu kansu ma sai rika taimaka ma kansu juna yanzu in wacce na cikin lalura misali sai ta taimaka ma waccan tunda an sani misali yanzu rashin lahiya na kamawa to in wanga ba ta lahiya ka gani to za ta iya taimaka ma yan uwarta ga wasu harkoki ne wa kullum misali in wanke wanke in menene abuwa dai ga sunan dai na sai makama ta hakan nan ko kuma kila sai a ce a wannan bayan zo gashi tana da juna biyu misali ya tsuwa misali ya kai inda yanzu gaskiya tana jin nauyin duk wasu ayyuka ba ta iya yanzu misali cikin daɗi kaga in ga mutunci ana zaman lahiyar menene kaga sai wacce ta taimaka maka juna wata ita ma kaga su ma kan so gare su inda za a bi abun shi ma akwai alheri gare shi akwai unwani shi ma ciki to amma dai da yake kasan shi dan wani bi dama bakin abin da kokari ne ya za a yi da shi da ya burkuci ya kawo matsala da lalacewa zaman zaman lahiya dama kokari yake nan kocan shi yasa kaga sai a ta wannan rikici din saboda ya san duk inda an ka zo an kai ta wannan sabanin karshe aure yana iya mutuwa to shi ko shi dan babban abin da ya kaso yana daga cikin manya manyan al'amuran da yake bukata mutuwa aure yana so mutuwa aure kwarai da gaske shi dan shi yasa yara ne waɗanda ka mai aiki nasa a ce a yi abubuwa marasa kyawu in sun ka taiku kullum sun ka aiki sai sun kawo kowa ya faɗi abin da ya yi wanda ya abin kwarai sai a gani wanda bai na kwarai ba kuma sai a gane ki in wani ya ce faɗa mai cewa eh to lalle shi kam yau ya ta ya yi kokari ya sa ai da wa da kani can wa ne sun yi faɗa yanzu sun yi rikici sai ce ba kai wannan ai ba kai ai shirewa za su yi wata rana haka nan shi ma in tsakanin makoci da makoci ne ko abubuwa dai ga sun daina abubuwa can in wani ya ce to shi da yau abin da ya yi shi yau ya sa wa ne ya saki mata ta to wannan kan shi abu bukarin girma za a mashi ma wani daga cikin mukami za a mashi to saboda ya san ita ce babba hanya to aita wadda Allah ya kawo matsayin ibada ce wadda yanzu yanzu ana shigewa aljanna sanadiyya ta yawa to ai kaga yanzu misali in dai kai na farko dai kai maginancin yanzu duk abin da za ka kawo cikin gidan naka fa na abinci ko na ruwan sha ko na sutura ko na wani abu in ka kawo shi gidan fa lada fa Allah zai rubuta maka kama wani almajiri can da wani gehe daban wanda baka da na karshe yanzu in ka kawo abinci tun da na safe da na rana da na barci duk wanda an ka ci abincin nan matanka ko ɗayanka sun ka ci lada za a baka kamar ka ba almajirai sarka adan yawan lada kuma kullum kullum haka nan kaka yi to ai kaga abin ba karami bane ba to ka gani kaga iya ka samun lada ki na mai yawa kaga yana da kyau kaga mutum kaga in mutum ya ki ciyawa kaga shi yana cutar kai nake ne ko tunda kaga wani sai a ga yana da abin da zai ba da amma kuma sai ya take ta shi kuma to gaskiya ba a yin haka nan shi ko ba a yanke da shi kuma mutum ya tabbatar da yana da abin da zai ba da abincin kuma sai ya ki bayawa din shi yasa aka samu wata daga cikin sahabbai ta zo ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ce to wai ita mijinta ho yana masu kwauro kuma ga da abincin baya ba shi bane yana da shi cikakke amma sai dai bai ba su wanda kai sa a ci duk sanda za a yi kaida ne sai an kwana da yunwa kaga ba ba don ba baya ba da wanda za a ci a koshi misali to sai ta ce to amma yanzu in ni ba daidai gwargwado ni kala wanda bai sani ba wanda za a ci din a koshi akwai laihi manzo Allah ce ba ta da laihi amma sharadi ce tabbatar da dai wanda ba na almubazzaranci ne za a yi ba kada zama karin da ta yi iba ne za ce ta kai wani gida ba ta da ya sani ba in ka tai wannan ka akwai laihi shi wannan ka ko kuma za ta yi shi don almubazzaranci a ci a bashi nan badage badage a tauzu bawa gaban za shi ma wannan bai halatta ba ta aikata akwai laihi shi ma in dai wanda za a ci ne na koshi din misali in kama kila abincin da aka so a yi da daddare na kila a ci kuma da safi sai a zafa shi kenan kuma a ƙara ci misali kaga wannan ba almubazzaranci bane ba yawa amma dai wanda za a yi yayi over da yawa wanda a ciwo da daren kuma da sahi ma a ci ƙarshe sai an zubar da wani ma canji ga kwata an zubar kaga bai yi ba wannan ba to amma in dai wanda za a yi to yi wannan ba komi din to kaga ashe in mutum baya cewa din daidai kaga na farko dai ya tawaye haƙi don bai cika mata haƙin don ma yana daga cikin haƙin mata ko ta ciyar da ita din bakin gwargwadon ikon mutum to amma in baka cewa din nan irin wanda ya kamata ta shi din to kaga shi ma ka an samu matsala ga to wannan shi ma kaga nan yanzu nan ga ciyawa gaɗai shi kadai yanzu mutum ya sanya kalla da zai samu yanzu a kaddara sai a ce mutum ya shekara 20 tare da mata ta misali to sai ka lissafa shekara 20 kwana nawa kenan kullun kullun yana ciyar da suwa yana samun lada duk shekara tana da kwana 360 to yana da lada kuma kaga ita lada ba sai iyaka ko na bace ba aka bashi din ba sannan ban da hidimomi nawa da kullun sutura ne dinki ne wasu hidimomi ne sun taso ga sun duk daban-daban ba duk irin rashin lafiya da sauransu duk lalaci aka yi ta baka ba kaga iya ka wuri ne na samun a ce aljanna lahiya lauki nan daɗa balle an kuma wajen su matan su kuma duk abin da za ta miji nata ko ma menene in dai mai kyau ne na daɗaɗa da shi ma lada ce za a bata yau inda za ta zo ta wanki ta share ɗakinta lada za a bata inda za ta gyara garonta saboda mijinta lada za a bata inda za ta share tsakan gida ko kowar ɗaki lada za a bata inda za ta wanki so ta ta yi kwalliya ta yi tsafta lada za a bata ta dawa abinci don saboda shi lada za a bata duk abin da za ta yi ta mai magana mai kyau mai daɗi lada za a bata duk abin da za a yi mata koma mene za a bata lada ne to shi dan ya riga ya san da shi nan wurin wurin aure yanzu ana shigewa aljanna ne ba to shi yasa yake da bukatar ina dai a ce cikin yara ne ya samu masu kashe auren da ya samu masu kashe aure to bukatar ta biya shi ya san yanzu an kuskure mutum ai abin da ya sa shi kuma wance dama shi wa aljanna ce abin sun mutai mu shiga an gane dama abin da ya ce annan ko can shi ko yayi alƙawarin sai ya batar da diya annabi adamu gaba ɗaya duk ai samu abokan shiga wuta shi to shi yasa kaga yake tabi to amma kaga shi din sai ta hura abubuwan sai a gama ce ba mutunci ko kaɗan ba kiki ko ɗan mijinta sai a ga duk magana ta gada ma za ta gaya mashi mai muni duk abin ta gada ma to wannan tana cikin haɗari da musiba kuma ba ƙarama ba gaskiya don manzo Allah sallama ya zo ya ga mata kala kala da ake taima azaba a cikin wuta wata halishin ta aka zaro aka rataye ta da shi yayin tsawo haka nan aka daure ta da shi tana reto haka nan ana mata azaba da wuta dake cewa ita wanda ka cuta mijinta ne da harshe cutawa da harshe zagi da bakakanun maganganu da tahiya tana yada maganganu na batunci gare shi abba dai ga sunan dai misali kaga duk cutowa ce gare shi na harshe to duk masu wannan suna da musiba kala kala da irin ma haka dai maza Allah dai ba da labaran su da yace kuma matun duk sun hewa cikin wuta gaba daya yace sun he maza yawa har sabai sun ga tambaye to saboda mi sai ce saboda rashin biyayya da suka ga maza ga maza to kaga abu yana da haɗi kwarai da gaske to shi yasa ya zama dole sai an kiyaye don haka sai a ga mace a ce dauki mijin ta wai daidai yake da kai ba ma har ma wani ma na waje him shi mutunci tunda sai a ga tana jin koyar ta gaya ma wani mutuni can wata bakan magana wanda ba shi ne ba amma shi tana iya gaya mashi kaga akwai matsala wannan din sannan abin da ya kamata in mace tana so ta samu sassauci abubuwa ta samu wani ma'auni kawai ta auna makanta ta kaddara duk wata kalmar da ta san da ba ta iya gaya wa babanta ita to ya zama ka ta iya gaya wa mijinta shiya don duk wata kalmar da bai halatta ta gaya wa babanta ba bai halatta ta gaya wa mijinta ba ta san da magana ne don ga ƙa'ida in ta riga ta aure haƙƙin mijinta ya ma hina ubanta girma yanzu gari ta yanzu inda za ta hito nan sai babanta ya kira ta ce ke wance taho sai mijinta ya kira ta to in ta taurin babanta ta yi su abubuwa ƙwarai da gaske wurin mijinta za ta siya to amma yanzu kaga ba haka ba ko sai ga ita yanzu tana ganin ubanta shi a komi misali ba cewa an kai tare da babanta ba ba shi an gane a a ta girma mashi ta mutu da shi ƙwarai da gaske amma ta sani duk wata kalma bakan magana bai ce dace ba wanda ba ta iya gaya babanta ta sani mijinta ma bai halatta ta gaya ba shi ba to da za a zanna haka nan kaga shi zaka je kishi wani hadisi ke cewa duk matar za ta ce mijinta ita tun da ya sake ita ba ta bagana wani alheri ga mijinta ba kaza kaza kaza irin wannan wai duk ibada ta aikata gaba da ta ruguje ba ta da lada ko guda yanzu kaga ta yi shekaru tana fama da sallah da azumi da komi amma ɗaya rana ta ruguza su shikenan to shi yasa kaga shi ɗaya ka shiga gare su din ya kai ta hura su din yana sa suna ta abubuwa irin waɗannan saboda ya san da halaka ce ya kai su kai tsaye in ma bai rawa auren ba to ya sa ta ya sa duk ta hasar ibada ta gaba ɗaya tun da kaga yanzu in za ta aikata mummunan abubuwa ga mijin nata ya zama ta husa ta shi mijin nata yana hushi da ita duk ibada ta Allah bai ansa fa in ta yi sallah ba ansa kuma sai ga wata mata saboda rashin mutunci din ta ga damar da wacce ta zama haka nan tana gaba da mijin nata ba ana samu haka nan din shikenan a tattaya ka je wani ce hawa ta ana yi ko ta ana gaba din to to kaga to saboda Allah to kuma tana nan tana da sallah ba karba banda irin abubuwa da suke gudana ko irin yawo din wanda ba ba wanda ba ta da izinin miji ba ko kawai ɗaya da zaran ya hita shikenan za ta hita ta je inda za ta to kaga shi ma duk sanda za ta hita ta je wani gida wani gari wanda ba tare da mijin nata ya sani misali ba ta faɗa mai za ta je ba to kaga abinda abinda hadisi ke cewa duk wanda ta yi wannan din har ta je ta dawo mala'iku suna nan suna bai da suna ta addu'a Allah ya tsine mata albarka har ta zo ta dawo kuma kuma an san ko so guda mala'ika ce Allah ya din yi zai ko tunda su ba su ba Allah to su ma sun ka roki Allah Allah yi ya kai din to da haka duk irin wannan gabuwan ga sunan mata sai ai kore an kiyaye kware da gaske kuma in an ka kiyaye waɗannan dokokin to lallai samun rahamar Allah da samun aljanna abu ne mai sauki gare su inda aka kiyaye waɗannan abubuwan da biya ga maza ɗin amma da an kiyaye an kiyaye waɗin kuma to akwai haɗari kuma mai girman gaske mana fata Allah ya kiyaye kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ƙara kare mu daga sharrin shedan don alfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai aka ta gana a ta abuwa irin waɗannan ga wata mace wani lokaci da girman ta ya kamata ta yi hankali ta gano daidai amma sai ta kiya tana da ɗaya da yawa da ita da mijinta amma sai ga kullun shi arziki da menene karshe da mijinta ya sake ta ya rabu da shi kenan fa yanzu ɗiyan nan ta rabu da su kenan yanzu kaga sai ta nemi wasu kenan ko tun yanzu waɗancan kaga sai da sun ta wurinta ba na ka gani shi kenan to kaga amma sai a to dole amma lakin a zauna a lahiya shi kenan a ta tahiya tun da duniya a gama rayuwar duniya kuma a ce lahiya ma kuma shan a gami aljanna duka ba ko to ka gani to shi din ne to Allah ya samu dace to shine Allah yake magana cewa watan ya halacci watan ja'ala lakum min anfusikum azwajan ya sanya mata min anfusikum daga cikin kanunku azwajan ya sanya muku mata wa min al'an'ami sannan Allah ce haka nan daga cikin dabbobi su ma Allah ya sanya azwajan simfi simfi wato shine akwai maza akwai mata cikin su yazrukum Allah ya ce shine yake halitta ku fihi a cikin sa ku da ya cikin wannan jinsi jinsi din maza da mata din ah wato nan kaga Allah yake cewa min al'an'ami azwajan daga cikin dabbobin ni'ima su ma Allah ba ma na ni'ima ba ko ma wace dabba gaba daya Allah ya ce ya sanya su simfi simfi ma'ana maza da mata kamar yadda ya sanya mutane su ma maza da mata haka nan su ma watan ya sanya dabbobi su ma maza da mata shi yasa kaga sai suna ta haihuwa junansu kuma cikin su din wasu ka gani cikin dabbobin Allah ya sanya musu albarka wasu kuma sai haga sai a hankali ba albarka cikin su ko tun yanzu misali kaga irin waɗanda ba albarka cikin su yanzu kaga irin su kare misali ko ayan ka diba tun yanzu ai kana ganin kare shin dana wata kai akwai masu kiwon kare eh tana haihuwa ɗa nawa tana haihuwa ɗa takwas ko to ka gani ita kadai lokaci guda to ka gani amma kuma ka gani yanzu misali yanzu kaga duk garin gana mai yanzu an ka ce ina inda wa'adda garki na kare kaga ba mai shi ya ko kuma ɗan ɗa takwas ta kaihuwa kaga yanzu in kana da kariya irin biyar takwas takwas so biyar ka garki ya kusa ɗauko to amma gani saboda babu albarkar na ciki da sai ga duk ba ganin sun da yawa ko ba yanka aka yana ci ba na ba kai ba amma kuma ga sunan amma wadanda Allah ya ma albarkar sai ga ga sunan yanzu kaga irin tumaki ko shanu guda guda mahi yawanci suka haihuwa sai wani bi ne ya sa a samu masu haihuwa tawaye ko in dai ba awaki su suka dan suka dan yawa haihuwa tawayen ba yanzu kaddar shanu misali mahi yawanci guda guda ne amma don Allah yanzu kalli irin abin da aka yi ta yi banda irin bannaga da waɗanda maɓanta suka yi a kwashi a tai da su ba a ɓatar kuma sunan masu kuma an kiyaye kuma a sayar kuma a yanka a ci amma kuma yanzu ga sunan ba su karewa kuma sai a ta ganin garken nasu ga sunan saboda Allah ya sa albarka ciki to ka gani kuma gura gura suka yawa su kuma ba ta kwata kwadin ba to ka gani to shine Allah sa simfi simfi maza da mata to duk ga sunan to kaga wannan ne shine bambanci kuma na halitta ta Allah duk wani abu wanda ba na halitta na Allah ba kaga ba bai samu wannan ba tunda yanzu kaga inda bature na iya kera abin da yake mace da namiji da duk an huta cikin duniyar ka ai da yanzu an abuwa da yawa ai ina ganin da yanzu duk garin gada da yanzu ba gidan da ba motoci ba mota guda motoci tunda inda bature na iya kera mota mai haihuwa kaga shi kenan da sai sai an zanna lahiya sai gida guda su tare su hada kudi su mota guda shi kenan ko kaga in ta haihuwa sai a bawa ganin in su kara haihuwa a bawa ga shi kenan hakuwa ya samu lahiya nan to ka gani to da sai an kai mahajjirgin sama an gara ma sai a sayi din sai a zo a taro gaba daya a hada kudi a ta sayi ta haihuwa ana samu shi kenan da yawa to amma sai ya zama Allah shi kadai ka iya wannan din subhanahu wataala to shi yasa ya ce wa min al'ami suma azwajan mata watan dabbobi suma Allah ya sa su simfi simfi maza da mata suna haihuwa junan su yanzu kuma Allah ya ce shi ne yake halitta ku fihi a cikin sa wannan watan simfi simfi din da yayi din yace ku sanya laysa kamithlihi shay'un shi Allah babu wani abu kamate ma'ana wanda ya kama da shi ya wa huwa samiu shi Allah shine mai ji wanda yake kuma albasiru mai gani wato Allah ya ce babu wanda ya kama da shi nan wai tunda Allah ya ambaci ga mutane ga dabbobi duk ya ambata to kakka dauka shi Allah yana kama da wani mutum ko yana kama da wata dabba Allah ba abin da ya kama da shi sibobin Allah madaukin sarki sai dai aga maka sibobi ne amma ka ce ga wanda Allah yake ka ce fari ne shi ko ka ce baki ne ko ka ce ja ne ko ka ce duro ne wannan duk ba daidai bane ba sannan ka ce Allah yana da jiki misali ila ka ce yana da huska yana da hannuwa yana da kawahuwa yana da kwamri yana da menene wannan shi ma in kai wannan ka kamanta Allah da halitta shi sai dai Allah madaukakin sarki shi ba hankalinka bai gane shi ba da za a aika ce ga hankalinka shi yasa ake cewa watan kaji hankali duk tsananin hankali mai hankali bai iya kaifi to ya gano hakikanin Allah da yake shi yasa kaji wannan da suke cewa tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi ku yi tunane a cikin halitta Allah wadda za ta gwada maku girman Allah madaukin sarki amma duk ku yi tunani a cikin shi hakikanin zatin Allah din in kun ka haka ne ce za ku halaka ka ce Allah haka sosai ka gano siffa ce yaya Allah yake baki ne shi ko fari ne ya ido ne a a an samu matsala Allah baya da jiki subhanahu wataala bai da jiki irin namu bai da Allah madaukin kai dai kawai kai da akwai shi shine mai yin komi kuma in ka ce baka yadda akwai shi ba kuma kaga dai har yanzu da ka san in ka ce baka yadda akwai shi ba kaga yanzu da kai baka taba gani ne ba kaga dai kuma shi ma akwai matsala ko sai a irin wanda na malamin nan ko wanda yake so ya koya mu dalibai ne cewa ai ba Allah sai nuna masu cewa to ai yanzu duk abun da ba a gani to ba shi in ku akwai abu to dole sai an gan shi kaga yanzu kenan dai hamala ku dai kaga ba su kenan ko tun da bai ganin su ko kila ma aljanu tun da bai taba ganin su su ma ba su kenan ƙarya ne ko to to sai ya ce duk abun da ba a gani dai ba shi to wai shine wani iko sai taho sai dan yi masu wata wani abin ga sai ce yanzu ai gashi nan kuna gani na an kace suna gani sai ce to saboda akwai shi ai ko shi yasa inda baya da ba su gani ne shikenan sai dan koma labe shan bayan katanga kuma ce yanzu suna gani ne sun kace a me yasa ba su gani sai ce saboda baya nan sai ce saboda haka shi ma Allah inda akwai shi ai da an gane shi tunda ba gashi ba ba shi to wai sai an kai wata sa'a Allah ya samu wani yaro ilhama mai kyau wanda ko babban mutum ya iya kata annan sai ya tambaye malam ya ce wai malam da Allah wai kana da hankali to sai ce imana sai ce to ina yake kukum ya gwada mai mutum da shi cewa duk abinda ba a gani ba shi to ya gwada masu hankalin su gani to kaga inda ko hamala ya kasa kawo godin hankali shi a gani to bai ko da hankali na ko to kaga ni to shi zin ne to saboda haka kaga kai kanka cikin halittar jikinka halittar jikinka kai kanka ma wata wani abun baka ya gane shi tun da yanzu gashi nan misali sai ka ci abinci yanzu abincin na a sarrafa cikin jikinka wani ya zama kashi wani ya zama naman jikinka wani ya zama gaso nan ko cikin jikinka kaga ma'aikatar ka cikin jikinka take amma kai ma baka sanar da aka yi abai na faruwa yanzu an ka to an ka ce ka gwada mana daidai ina ranka yake shin ga wayanka yake ko ko cikin cikinka yake ko ga kawa ko ina ne baka san inda yake ba kuma kana da shiya to sannan yanzu kana kwanta bacci a kwanta kwana yanzu in kwanta kwana yanzu an ka tambaye ka wai ina inda hankalinka yake tasa da kai kwana din baka san inda yake ba to duka so to yanzu kan kama kai kan kama kai gane wasu abubuwan to a zaka shi Allah kace sai ka gane kai shi kuma saboda haka Allah madauki zaki ba a kamanta shi da komai shi yasa yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farko wanda farko ne baya da farko kai baka san farkon da bai da farko ba ko in ka ji an ce farko to sai ka ji farkon nan ba to shi an ka ce amma farkon nashi baya da farko din shine na karshe kuma wanda karshe ne baya da karshe kai hankalinka bai san karshen da baya da karshe ba da an ce wannan na karshe to kai sai ka ga can shine na karshen to sai an ka ce amma karshen nashi kuma bai da karshe shi kuma ya hankalinka zai gane maka wannan din sai an ga ce shine az-zahiru shine Allah mabayyani ne shi bayyana yake ga fili to ka taba gani ne kuma an ga ce bayyana yake to sannan an ga ce kuma al-batin ne kuma shi boyayye ne shi ya to da Allah kuma yanzu nan ga sifa guda biyu a za su haɗu ga abu guda da boye da bayyane lokaci guda ga abu guda in ba ga Allah ba ya za abin yayi ba zai yi ba yau da zalan kai kana ganin wanga abu gashi nan wurin to bayyane yake washe ta ka ganshi yanzu in ya boye ba ka gani ne ba to amma an kace shi boyayye ne shi kuma shi bayyane ne shi hankalinka za a iya gane ba shi baya ganewa saboda haka imani kawai aka su kai da Allah madaukakin ga kai daura wani mai sibanta maka Allah ya mai ma da shi wani gunki can abin bauta kurin Allah madaukakin sarki ya wuce wannan ba a sibanta shi da wani wuri ba a keɓe shi kuma a ce wuri kaza yake a ce bisa da arshi yake zanne a Allah ya fi karfin wannan shi wannan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ne duk inda hadita ce take yana tare da ita shi yasa wata ayati ke cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun in bayi na son ka tambaye ka dangane da ni inji Allah yace ina nan kusa kuma ka gani ba bisa da ne muke mummuna ne ko ce to yana nan kusa da muwa saboda haka kawai ka ba Allah madauki zaki wa da yake shi yasa sai ka ji a tabara misalai don da kawar da hankalin sa ne dan ka ce Allah da yana tare da halitta ta bayi ne gaba ɗaya to yanzu kenan har cikin shadda akwai Allah cikin karanta kaza ka wai kaji wasu su mance da ita kanta wannan kazanta da ka kallo to ai kazanta mu ma ga wannan ba kazanta ne ko shi Allah dai kuddusu ne shi ya to wanda kuddusu akwai wani abu da ya sai bata shi ba abin da ya sai bata shi sannan kuma wannan abin kazanta da Allah da ma gani komai ka gani ne kazanta wallahi yanzu a gulu kazanta su a kan wannan abun yawwa kaga ba kazanta bane su gare su ba su kaga kamar yadda kasan ka ya hada shinkafa da miya da menene da nama da komai aka so kallo abin da cikin gugu to ka gani saboda haka ubangiji barka shi tsakake ne shi ba wani abu wanda za a magana a ce wani abu Allah ya yi kaza kai dai ka bar taka nan tunda dai shi ce kana kawai ka yadda ba sai ka kafinta da hankalinka ba kawai ka bar taka nan kurin shine to shine dai saka misali shay'un ba wani abu da ya kama da Allah madaukin sarki wa huwa sami'u shi mai ji ne shi ga dukkanin abun da ake faɗa albasir kuma shi mai gani ne ga dukkanin abun da bayi suke aikatawa da yake lokaci ya zama tsana insha Allah sai mun dawo muna fata inda muka daidai Allah karba muna kurakure mu kuma Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai mu ikon gyarawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a da suke neman addu'o'i iyakan bukatar su daban-daban da suke kawo sarƙoƙi duka Allah ya san bukatar kowa na kusa da nesa baki dai muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya biya mu da kowa bukatar shi na alkhairi an ce akwai wata biyu Allah menene shi wata biyu Allah ta aiko da lita ta fetur da a kara ga injinin da ake amfani da shi to Allah ya saka mata da khairi muna fatan dukkanin wanda suke taimaka tun farko wannan karatu haka wa yanzu suka taimakawa da ɗawainiya da kowane lokaci da kuɗaɗen su da sauran abubuwan da ake tafiyar da karatun nan duka muna fatan Allah ya saka mu kowa da kai Allah ya karɓa mana kowa hidima ta baki daya Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin bayan da yake yautawa don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah ya ba mu dukkan alkhairai na duniya da lahira don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله